mai kowa mai komai da ya haɗa mu dai a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab da yake nan ce ɗayar kefi a kano a cikin wannan dare wanda yau laraba kenan biyar ga watan zurkada hijirar manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace da goma sha shida ga watan shida miladiyya 2021 za mu tashi babul maddi wal kasri babul maddi wal kasri wannan babi zai yi mana magana akan fuskokin ƙari'ai ga abin da ya shafi mudud kusan za ka ce duk abin da ya shafi mudud to za ka cewa wannan baitin ko wannan ba'e wannan babin ga baki ɗaya ya kunshe su abin da kawai za mu yi la'akari shine kalma ta almaddu wal kasuru tana zuwa da ma'anoni biyu akwai lokacin da idan aka ce almaddu ana nufin ka yi ƙari a kan almaddu tabi'i idan aka ce alƙasuru ana nufin ka taƙaita a kan almaddu tabi'i wanda wannan shine abin da wannan babin zai nuna mana akwai lokacin da almaddu zai nuna cewa almaddu tabi'i ake nufi kuma ya ka ce alƙasuru ana nufin a shafe alif ina misali labithi na fiha a haƙaba misali ina tuna baitin yadda wa fi labithi na alƙasuru fashin wa fi labithi na alƙasuru fashin malam ibrahim waye malam fashin malam fashin wai malam fashin malam hassanu wai malam fashin eh to kalun malam fashin eh sunan kakanka ne aiko abin za ka manta da shi ba malam hamza kaga labifina fiha shi zai ce labifina labifina kaga to da yake cewa fi labisin alqasr fashin kaga nan alqasr shine harfu almadd asli wanda shi kuma wannan babin namu ba shi ne zai magana akai ba yawwa kiyaman kiyaman da kiyaman amma so suke cewa kasur kiyaman wa fi menene akwai abin nan ko ban iya kawo baitin ba ina jin wa fi aqadat qasrun sawa wallazina aqadat aymanukum kaga dai sai qasrun sawa malan sawa shine yanzu malan malan Isma'il kai tuno malan sawa malan sawa eh wala abdullahi malan sawa wala amur ka tuna malar sawa? ya malar sawa nan gashi nan dai na amalar kufi yun hikimar da za ka yi da Allah ka rike wani hikimar daga yau kufi yun nawa ne su nawa ne su uku to ita kuma ta dugo nawa ce uku shi shikenan kufi yun mutum uku ta dugo uku kawai kai ne harfin farko za kalla eh to kaga wallabi na aqadat aymanukum suwa suke kasuru malan sawa kenan zaka ce ahlu sama ahlu sama wa ibn amir su suke cewa aqadat aqadat kai aqadat su kuma kufiyun suna cewa aqadat to kaga da yace kasurun me ma'ana kasuru a gunsa harfu almadu tabi'i ko almadu asli to nan kuma alƙasur abinda ake nufi shine ibqa'ul kalima ala maddiha tabi'i mun gane wannan bambancin ko to sai ke cewa idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin aw alwawu an dammil laqil hamza tuwila fa in yanfasil fal kasra badirhu taliban bi kulfihima yurwika darran wa muhdala كجيء وأن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا وسطه قوم كآمن هؤلاء إيالهة آتى للإيمان مثلا ما إقرأ أبا كومي بل مجي أيضا أبا شديوا abinda na tsaro ni a zuciyata za mu yi baiti tara haka na kaddaro za mu yi baiti tara cika ce sauran bari mu zo sharhin a gani in za mu iya yin su sai ke cewa idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin aw wawu an dammin laqil hamza me takdirin baitin yace idza alifun inda za ka yi masa karambani shi alif bai yi masa wato jingina shiga wani abu saboda kamar yadda za mu gani bai bukatar sai an yi wani taksisi saboda shi alif ko da yaushe sakini ne kuma kullum yana zuwa ne bayan fataha ba sai ka yi kaidi ba kamar ka ce idza alifun laƙil hamza tuwila أو ياؤها بعد كسرة لك الهمزة طويلة أو الواو أن ضم لك الهمزة طويلة شين تقدير بيت معنى إذا ألف إذا ألف أو ياؤها wannan zamirin zuwa ga mai yake komawa alif duk da abu shama yana cewa in kaga dama za ka iya cewa haɗin yana kuma zuwa ga hurufin rijaiya gabaki daya amma da almutabadar ila zihin domin yana kuma zuwa ga akarabul mazkur malan ya ko idza alifum idan alif aw ya uha ko kuma ya wacce take abokiyar alif ita kuma ya'un din ba'a da kasaratin bayan kasara me yasa ce maka bayan kasara domin ya cire maka madullin domin ya sai ta zo ba'a da fatahatin yanzu kaman albait kaga wannan ya ce ba da fatacin awil wawu an min an ma'ana anan ba'ada ko kuma wau da ya zo bayan damma to su ukun nan ga baki ɗaya in suka samu laƙil hamza wannan laƙiya ne to amma saboda zaruran baiti dole kawai sai shafe ya'un laƙil hamza idan ɗaya daga cikin ukun nan suka haɗu da alhamza tuwila kawai sai a tsawaita a nan alimamu shatubi a cikin baituttakansa bai maka tafsili ba nan da ya ce tuwila yana nufin kai ɗori a kan almadu ɗabi'i ba tare da ya fayyace maka ya ce maka wani harka kaza wani harka kaza ba su shura su ne kawai suke yin tafsili to a nan sai suka ce kala biyu ne da da cewa maganganu ne na malamai amma dai in muka ɗauki magana ta tsaka tsaki nan tukuma me yake nuna mana almaddul muttasil domin da yake cewa kaga yanzu misali zai ma kawo misalai ashe yanzu ja'a ko mu ce su sai kuma yanzu nan yanzu kaga alifin ya zo bayan fataha bai magana sabu saboda dama dole haka ne ba za ka ce don mata gabaci alif ba ko ka ce kasara aulau an min mu ɗauki ji'a kai haka ake rubuta jiyan nan ko yayi ya mana yayi jiyan nan ko ko ko dai haka za a yi eh ya yi kamata ma nura jiyan nan wanne ka zaɓa wannan ko wancan eh wanne ka zaɓa na biyun ko yawa ga shi jiya ta ma ba na ƙur'ani ba shi na ƙur'ani ga yadda yake mala umar shi rubutun ƙur'ani sunnatun mutaba'a yawa haka na ƙur'ani yake ko aran ma waje abin da biyi na waje a yau mai izin bi jahannam shi kenan ma sani haka ake rubuta jiyan ƙur'ani da ka zo a allo kai masu haka sai a yau in ji a kace ta larabci amma in ta ƙur'ani ce to ga yadda ake rubuta ta to nan kaga alhamza ta zo bayan me bayan ya'u to kaga yanzu wannan kenan ya zama almaddul wajib almuttasil saboda da harfin madda alhamza a kalma ɗaya suke dan ba za ka iya cire ja daban a ta baka ma'ana ba haka nan ba za ka iya cire ji daban kuma a ta baka ma'ana ba dole sai sun haɗu kaga ta zamo hakanan su su'un lam yamsashum su'un kaga ba za ka iya cire su un ya baka ma'ana ba kenan ta zama almadul wajib almuttasil to sai ce tsuwila kawai za a tsawaita a nan ba nufin wai tsuwun da sittu harakatin ba a'a ma'ana ma za da almadul tabi'i shura suka ce da malam hamza da malam warsh suna jan madda wajiba muttasila harka shida wasu kamar mai alwafi shi ya tafi akan cewa sauran in ka cire wannan malaman guda biyu duk wanda ba su ba kawai suna ja harka hurhudu tare da akwai wanda suke yin tafsili suna cewa al'imamu asim yana ja harka biyar al'imamu asim wasu kuma sukan hada shi da kisa'i wasu kan hada shi da kisa'i wasu kuma su ce a'a da ibn kafir da abu amr suna jan madda wajiba mutasila harka hurhudu da ibn amir da asim suna ja biyar biyar wasu kuma suna ware asim shi kadai gwargwadon da ijtihadin malamai ina fata mun gane to wannan shine kenan da aka ce tuwila zaka ce to ga kaza ga kaza wani kaza wani kaza ma'ana shi a cikin manzumarsa bai yi wannan tafsiri din ba mun gane ko yawa umuman kamar yana so ya ce babu wanda daga cikin ƙari'ai da ya karanta madda wajiba muttasila a iya harka biyu abinda malamanmu da suka koyar da mu suke cewa duk malamai sun yi ittifaki idan ka ja madda wajiba muttasila harka uku ka fita daga zunubi wannan shine abinda malamanmu suka koyar da mu zunubi yawwa in ka ja ta harka uku ka fita daga zunubi amma ƙasa da haka laifi ne sai dai kuma shi ma akwai tafsili tafsilin nan akwai bambanci tsakanin ɗaliban ilimi da awamin nas ba za ka haɗa awamin nas da wanda suke nufin ɗaliban ilimi magana ta gaskiya wannan ka'idar in ka ɗabbaƙa mana ita a makaranta al'u'ai za mu sha wahala waye zai kai labari ba a ma makarij din ma bai samu ba wanda shi ya fi zama wajibi wallahi na gaya muku a misir na karanta wani littafi na yi takaicin rashin sawo shi littafin tajwidi ne mai littafin yake cewa wanda ya karanta qur'ani ba tajwidi ba makarij ba wannan ka'idodin in ka rantse ka ce bai karanta qur'ani baka da kafara ya ce saboda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan kai kuma ka karanta shi da wani da wani abun ba da larabci ba tunda makharij din nan sune suke nuna larabcin to kai kuma sai ba ba ko ɗaya duk sa sa duk za za to kaga abun akwai matsala malam Mansur ko yawa to kaji ma wani littafin nasa shi kuma eh na san yana da eh malam rabi'u dan tinki akwai malam abba mai tajawidi ila kuna jin sunansa a maraɗi yake akwai ɗansa umar abba mun haɗu da shi ya yi karatu gaskiya ya yi karatu ba na wasa ba a misir ya karanta kira'at ɗin nan wallahi mala har ya rubuce rubuce ya yi to shi ma a littafin babansa na ga wannan maganar arai to mun gane ko to shi kenan sai ya ce fa'in yan fasil idan shi wannan harafi na madda da alhamza suka rabu ma'ana suka zama harafin ja a kalma daban alhamza a kalma daban sai ya ce falƙasra badirhu ɗaliban to ƙasru ma'ana rashin ja me ma'anan ƙasaru a nan shi ne hazfu ma zada almaddin asli a nan ƙasar ba ma'anansa shafe harafi na tabi'iyya bilkulliya ba idan ta zama munfasila fal ƙasar badirhu ɗaliban malam badirhu ma nasir ai malam badirhun nan ƙalun malam ɗaliban malam su kai tunan ɗalibin nan kuwa malam ɗaliban a'a kai ba shi bane ba duri ɗaliban malan duri falƙasra badirhu ɗaliban bi kulfihima idan mata ta zama munfasila to wanda yake kasuru malan kalun da malan duri amma bi kulfihima da saɓaninsu kenan me ke sai nuna maka suna da wajahani suna da rashin ja da kuma jan sai ya ce yurwi ka darren wa mukudala yurwi ka darren wa mukudala yawon dinnan malan nura yurwi ka malan susi kenan darren kuma malan ibn kafir shine dalo kenan yana so ya ce maka da malan susi wani ne susi rawi na abu amur kaga dan uwan duri sannan kuma abin nan durran ibn kafir qari ibi akmalihi to su suna yin kasar kenan kaulan wahidan dan kun ga da yake ce maka fal qasra wato kamar yana ce maka badirhu in ta kai maza maza kai maza maza da kaga ta zamo abin nan munfasila to maza maza kai mata kasuru ka nemo kasarin duk inda yake ka tabbatar da shi a wajen malam abin nan a wajen malan abin nan kalun da abin nan da duri amma kun bi khulfihima kaga ya nuna mana me zaka iya ja a wajen su zaka iya kasu ja amma kuma abin da muka sani ka'ida ce ba za ka zo kana karatu ka ja waccan ka ijan wannan ba wannan yu'addu lahnan ana lissafa shi a cikin kurakurai sai dai abin da malamanmu suke cewa da za ka karanta aya daga farkonta har ta. akwai munfasila a ciki ko munfasilai sai ka karanta daga farko har ƙarshe kai kasuru sai gaba sai ka samu wata ayar kuma a cikin suran ita kuma ita ma da munfasilai da farko wancan kaja nan kuma sai ka kija sai suka ce ba matsala daga farko har ƙarshe amma aya ɗaya ka cakuɗa to duk sun yi ittifaki wannan kuskure ne mun gane ko to yake cewa yurwi ka darran wa muhdala wato yana so ya jinjina maka wannan kada ka dauka kira'a ce ta wasa wato za ta shayar da kai kasan addarru shine allaban za ta shayar da kai nono da kuma danshi wato kaman abin nan ya nuna maka cewa kira'a ce wacce take mai daɗi a baki mai daɗin wucewa kuma a cikin makogaro domin nono gana daɗi a baki kuma daɗin wucewa e saboda haka kira'a ce makabuliya ba wai koma baya ba yanzu wannan baitin me ya nuna mana wa'anda ya ware ya ware mana duri da kalun ya nuna mana suna da wajahani ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sannan ya ambata mana su sai da ibnu kathir kawai ya ayyuhal ladina amanu ba abin nan to yanzu suwaye bai ambatan mana ba bai ambatan mana warshi ba warshi abin da yake janta harka shida ya ayyuhal ladina amanu sai da shida sannan a bisa list in ka jero su bai ambatan mana ibn amir ba ibn amir bi akmalihi yana jan ja'iza munfasila fuska harka hudu sannan bai ambatan mana asim ba asim ma yana janta bil munasaba kai akwai sauro bil munasaba za ku ga husari za ku ji akwai saukokinsa wanda baya jan munfasila kawai sai dai ce ya ayyuhal ladina amanu to wannan karatun da yake yi an tsariki tsaiba ne ba an tsariki shari'iyya ba yawwa tunda kusa akwai tsaibatun nashar wadda ta ibnu jazari wanda ya abin nan rajaz ne wanda ya waƙe qira'atul ashara ga baki da ce wannan bai tuka kwata kwata an tsariki shari'iyya dole ka ja madda ja'iza munfasila a wajen malam hafsu malaminsa baya takaita ta harka biyu saboda haka shi sa ma daga cikin sharuɗin shi ma an tsariki tsaiba ɗin daga cikin sharuɗin rashin jan madda zan fasila akwai tarku saktat wani sharuɗa ne guda goma suka ambata akwai tarku saktat shi yasa in ka ka tara hankali a wannan saukar ta husari wadda za ka je na cewa ya iya wallazi na amanu to ba za ka ji sakta ko ɗaya ba kawai za ka ji ya ce wakila marrako kalla ban rana haka za ka je ya karanta ba za ka taɓa jin bal rana kuma yana kasar babu wannan kawai dai su dakta suna yin musamaha ne a wajen yan musabaka tunda galibi duk dai abubuwan dai da ka ake ta yi dai eh a daidai kuna ji suna yi kuna masu abuwa eh o ana dan amma dai la yu'addu khata'an a kuna musu muhasaba to to ne to to Allah sarki Mm. Mm. Mm. haka ne to an fahimta ko yanzu abin da zamu fita da shi a wannan baitin in kuma fita da kamar na faɗa malan qalun rawi na nafi'u da kuma malan duri rayun abu amur suna da fuska biyu a wajen mai wajen ja'iza mu fasila ko su ja ko su kija sannan malan susi rawin abu amur da kuma ibn kathiri bi akmalihi ba sa jan ja'iza kwata kwata saura in ka tashi sai ka ce gana suka wutar da kanka sai ka ce da ibn amir da asim da kisa'i suna ja harka hurhudu kawai shikenan malam hamza bi akmalihi yana ja harka shida ku lura ka ɗauki wannan ma a matsayin ƙa'ida ka huta da madda wajiba muttasila da ja'iza munfasila da allazim ko harfi ko kalmi ko musakala ko mukaffafa wannan malaman guda biyu ba sa ragewa harka shida da malam wushu da malam hamza duk gaba ke ne wannan mududin da na zana mana wajiba muttasila ja'iza munfasila allazimul harfi allazimul kalmi mukaffafa ko musakala duk harka shida shida ne a wajen su malamin sun mun gane ko to shi kenan to sai kawo mana misali sai ya ce ka ji'a wannan ji'an ba ta ƙur'ani ba ne ba kawai ta larabci ce kawo maka misali ka ji'a ya ce kaman ji'a wa ji'a bin nabiyina wa ji'a yau ma'izin bi jahannam wa an su'in au ta'afu an su'in sai ce wa sha'a ittisaluhu to da kuma sha'a to wannan su ne haɗaɗɗunsu ma'ana wannan misali ne na mai almaddul wajib almuttasil mun gane ko sai ya ce wa mafsuluhu fi ummiha amruhu ila wanda yake kuma mafsul ma'ana almaddul jazim mufasil sai yake cewa fi ummiha hatta na ba'atha fi ummiha kaga fi daban ummiha daban amruhu ila Allah wa amruhu ila Allah me yasa ya kawo amruhu ila Allah abin da yasa ya kawo amruhu dan ya nuna mana cewa shi harfin mad din nan da wanda yake tabbatacce a rubuce da wanda ma ake shafewa da hukuncinsu daya ai in ka duba amruhu in ba kai wasali ba ai babu huri ko hakuri kawai za ka yi kun bai abin da ke so in ce yanzu ai hudin nan inda karanta shi za ka yi inda rubuta shi za ka yi da kafurta kaga haka za a yi hu wawun to mu kuma malam isma'il ai kaga haka muke masa ko ya sunan wannan malam isma'ila ya wannan ya sunan wannan abin idan aka yi hakuri aka yi masa haka ya sunan wannan abin na ƙasa malam umar ya sunan shi malam ya eh ya sunan shi malam ya malam nura ya sunan shi eh ni da hausan mu ta aldo nake su ke tambaya malam siudi ya sunan shi huri huri ake ta alaga mata malam da gaji makarantar allo in abin sai a ce hura shi wane mutum a ya kamata kuma a dinga tunan shi huri ake cewa to yanzu ikilabi malam malam malam wani ya kai haka min ba'ad in aka yi haka wannan dan abin da ake yi ita kuma ake ce mata kai kai kai kai kai kai a dai mutum faduwa wani abdullahi ake ce dan wannan abu wannan yan memin din wani masur ya sunanta mala hassan da ya sunanta eh ka ji wutar da mara wai alama ce to kai wuce ba alama ce mala adamu ya sunanta kai kai kai haba mala adamu wani faɗa musu kunya ake cewa ai asalin tamimin ce yawwa to shikenan dai ba shi muke ba an gane ko to nan da yake cewa wa mafsuluhu fi ummiha amruhu ila kun ga nan ce nan da yace da yazo maganan mutasila kaji'a wa ansu in wa sha'a misalan guda uku da sun zo misali a wajen ya'un misali a wajen wawun misali a wajen me alifun to amma nan in kuka duba a bai iya kawo ɗaya daga cikin misalan ba suka ce a nan wato don nan kaga amurhu ila ma'ana wa amurhu ilallah a nan wanne ne bai kawo ba na alif ko? don fi ya kawo na ya'un hu na wawun na alif ne bai kawo ba eh? eh? a'a ayar qur'ani fa ake so a tabbatar maka a'a fi fi ummiha daban amruhu kuma daban fi ummiha rasulan eh shi abin da mana sun yake so ya ce an hada mana tun daga ummiha ga alhamza to ai ba haka bane ba anan dai suke cewa wato abu ne dai ya ƙure masa ya gani ba zai iya kawo wata aya ta ƙur'ani wadda za ta nuna madda ja'iza fasila kuma da alibba kuma a matsayin waƙafi talamiya kuma ta ƙarasa to shi yasa kawai sai iktifa'i da biyun za su nuna ma ɗayan ma'ana da wawun da ya'un za su nuna maka alif to sai ke to mun gama yanzu nan misalin da ya kawo mana a wannan beti guda uku yana kawo mana misali a inda harful maddi ya riga yi alhamza mun gane wannan mun gane wannan to sai mu tsallaka misali na biyu sai ya ce wa ma ba'a da hamzin sabitin au mugayyarin fa qasurun wa qad yurwa liwarshin mutawwala wannan ma mausula ce kenan wallazi wa ma ba'a da hamzin sabitin wa ma to wannan maɗin yana koma zuwa game kenan wal harful maddin ladhi jaa hamzin sabitin duk wani harafin ja da ya zo bayan alhamza tabbatacciya misali yanzu kaman ka ce amanu ka ganin amanu me yake madinin wannan alif yake nufi kenan wal harful maddi alladhi jaa ba'da hamza thabitin duk wani harfi na ja da yazo bayan alhamza tabbatacciya kaga wannan a amanu tabbatacciya ce au mugayyarin ko kuma wadda ya zamo an canza ta canza wanda za ta iya ɗaukar maka akalla fuska hudu ko dai almugayyaru bil ibdal wadda ya zama an yi mata an canza ta da ibdali misali liliman liliman liliman kun ga liliman eh liliman kaga asalinsa lil iman to ta zamo mugayyara ce wannan bimbime bin nakal an yi mata nakalu ko kuma tagayiri da abin nan me za ka iya cewa abin nan me za ka iya cewa tasiri tasiri mu ɗauki tasiri a alihatuna a alihatuna kaga a alihatuna a amantum kaga wannan ta zamo menene ne an yi mata tagayiri da da tashili to sai kuma ibdali na misali yawwa kaga an zartahum an zartahum an yi ibdalin ta harfin mad to sai mai kuma sai wani ibda sai sai wani tagayirin mun ambaci an naqlu al'ibdalu a tashil akwai wani? to ƙila aka bincika a samu alakulli harin dai wannan ɗin to shine wa ma ba da hamzin sabitin duk wani harafin ja da ya zama bayan alhamza tabbatacciya au mugayyarin ko kuma wanda ya zama an yi tagayyarin ta faƙasurun to kawai harka biyu ake janta amanu lilimani mana mana haka abin nan yauwa wa kada yurwa liwarshin mutawwala kuma an rawaito janta harka shida a wajen malam warshu amanu liliman mana mana kaji harka shida wa kada yurwa liwarshi mutawala fuska ta dauke na malam ya a wajen warshu ta biyu to in aka ce uku yanzu wace ce ɗin to mun gane ko sai ce wa wasatahu qaumun to wasu kuma daga cikin masu riwaya a wajen malam warshu sun tsakaita ta malam warshu mana mana amanu harka hudu fuska nawa kenan a wajen malam warshu uku ya yi ittifaki da sauran ƙari'ai a wajen ja biyu to sannan kuma ya ƙaru da tsul da tawassut mun gane ko to sai kawo mana misali to sai dai kuma ka san tsarabobin akwai ka'idodi akwai hakamul hamazat hakamul imalat dole lokacin da za ka yi kasuru abin da hukuncin imala zai iya canzawa yawa idan kana tawassut haka in kana tsul haka dole ya danganci duk za mu zo ai za mu bayani insha Allah bai zalla sai mun zo mun shiga surar bakara to duk abin sai ya dinga fitowa insha Allah yawa to sai yake cewa ka amana kaman kun ga amana wannan wata iri ce sabit ka amana ha'ula iyali hatan haula iyalihatan kaga wannan an yi mata ibdali ya'un an yi mata ibdali ta zama ya'un sai kuma ata a wace wace wace wace aya ce wannan shi ke na maɗauka wa ma'ata ni Allahu ata ita ma wannan sabita ce yawwa lilima ne ita kuma wannan mugayyara bi annakal tunda kaga lil imani sai aka ciro waccan kasara sai a kawo lamun sai zama mugayyara bin naƙali kenan yanzu muga ya kawo mana misalai guda hudu biyu sabita ɗaya mugayyara bil ibdal ɗaya mugayyara bin naƙal to shi ke ikita mutsila wato an buga misali da irin waɗannan abin nan ɗin abin natijar zan fita da ita muna da maddul badal muna da shibhu maddul badal wacce ce ake nufi maddul badal wadda aka tabbatar alhamza ce guda biyu kaman amanu asalinsa a amanu imana asalinsa imana utul kitaba utul kitaba akwai shubhu maddul badal wadda ita kuma ta yi kama da maddul badal abin da yasa ba a yi daki aka ce maddul badal ba saboda ba a tantance asalinta ba kaman ya usa ya usa shin ya usa wannan wawun ɗin asaliya ce ko ko mubaddala ce min alhams ma'ana asalin sai ya usa ko kuma ya usa ina fata mun gane to wannan ita ce shubhul badal to ita ma hukuncin da hukuncin badal in kana jan badal kasuru ita ma za ka yi mata kasuru in kana tawassul ita ma za ka yi mata tawassul in kana mata tul ita ma za ka yi tul mun gane wannan ko to to sai istifna'at yanzu mu kalla wannan baitin da wanda zai biyo wa'arar mace da aka tsaya wato da mun daure muka da muka daure muka yi shi da mai biyo musu sai mu tashi wa adinal ula to a basu kogo ne to to yanzu a dunkule yan uwa kamar yadda na ce wannan babin yana so ya nuna mana almaduwar kasar muka ce almaduwar kasar tana da ta'abiri guda biyu ko dai almadu ana nufin ƙari akan jihar ɗabi'a to idan ya zama almadu ma'anarsa ɗori a kan janar ɗabi'a to alƙasuru shi ne tsayawa a kan janar ɗabi'a wanda shi ne wannan babin zai nuna mana a cikin ayon ƙur'ani kuma kamar yadda za mu gani a cikin sha ɗabi'a akwai almadu ma'anarsa janar ɗabi'a alƙasur ma'anarsa shafe wannan harafin ɗaya kenan ya nuna mana cewa idan aka sami harafin ja a ƙarshen kalma sai kuma ga alhamza a farkon afwan aka sami kai harafin ja da alhamza a kalma ɗaya ja'a sha'a sa'a kaga harafin ja ga alhamza ko kuma su'un ko ji'a sai nuna mana ta to wannan ita ce madda wajiba muttasila to idan alhamza nan ta haɗu da ɗaya daga cikin haruffan nan na ja to ya ce ɗuwila kawai ka ƙara a kan jihar ɗabi'a bai yi mai tafsiri ba muka ce masu sharhi sun ce ga yadda kasa kashin suke da malam warshu da malam hamza sun ji harka shida shida in ka so ka rage makanka aiki sai ka ce wanda ba su ba kowa ja harka hudu shikenan ka huta in ka so kuma kai tafsiri na wa'ancan kamar na faɗa to su ma akwai furu wasu suka ware asim shi kadai suka ce shi ke da harka biyar saura hudu wasu suka ƙara kisa'i akan asim suka ce da kisa'i da asim harka biyar biyar saura kuma hudu tafsirin ba nan ya tsaya ba akwai masu cewa da ibn kafir da abu amr to su kuma suna ja harka uku da rabi eh ƙwarai da gaske ba a kai harka hudu ba eh ba a kai harka duk ce ta malamai mun gane ko to shikenan kenan yanzu duk ƙari'ai sun yi ittifaqi madda wajiba muttasila za a ja ta sama da harka biyu to sai ce fa in yan fasil falqasra badirhu talibin bi kulfihima amma in ta zama munfasila da malan qalun rawi na nafi'u da malan duri rawi na abu amr to suna ja suna yin kasru amma bi kulfihima da sabani ko su ko su kida sai ce yurwi ka darran wa mukudala ya un yurwi ka tana nufin susi darran ibnu kathir kenan da duri da abunan da susi da ibnu kathir su kun ba sa jan munfasila kwata kwata to kun ga anan sai kawo mana misali ka ji'a wa an su'in wa sha'at tisaluhu wanda wannan su ne abin nan sai ce wa fasuluhu fi ummiha amruhu ila wannan shine wanda yake ja'iza mufassila kun ga wannan baiti guda uku ya gama mana da me inda harafin ja ya rigayi alhamza zuwa sai ya tsallaka kuma sai je mana inda za a samu ita kuma alhamza ta rigayi harafin ja sai ce wa ma ba'ada hamzin sabitin aw mughayyarin faqasrun wa qad yurwa liwarshin mutawwala wa satahu qaumun ka amana ha'ula har zuwa ƙarshe to ya ce in aka sami alhamza tabbatacciya daga ita sai harafin ja ko kuma alhamza da aka yi wata gayiri daga ita sai harafin ja sai sai fa kasurun duk malamai sun yi kasuru amanu imana utul kitaba wa wasatahu qaumun wa kana yurshin mutawwala to amma an rawaito jan ta harka shi daga malam warshu a ce amanu imana utul kitaba sai ce wa wasatahu qaumun wato ku duba kwarewarsa tunda yace wa kada yurwa liwarshin mutawwala yanzu mun san an daina magana sauran ƙari'ai yanzu magana warshi ake tun a ce liwarshin to tunda zai ce wa satahu mun san magana dai ga warshi za ta koma ba sauran abin nan ba to sannan wasu daga masu riwaya sun tsakaita ta a ja a hudu u hudu i hudu yawwa to wannan dai a gurguje a takaice shine eh ina fatan Allah sa don mun rere Hasanu amin amin